إنه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana daren asabar ne wanda ya daidai da daren 23 ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1429 daidai da 25 ga watan julai shekara ta 2008 muna karatun littafin al'imam muhammad ibn ismail al-bukhari abu abdullah littafin da aka fi sani da sahihul bukhari idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun zo ƙarshen kitabul imani wadda bukhari ya cike da wasu hadisai waɗanda suke magana akan nasiha wannan ya ja muka ce za mu cikakken bayani in Allah so game da nasiha mecece nasiha kuma me ake nufi da nasiha ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ake nufi nasiha ga al'umman musulmi me ake nufi nasiha ga shugabannin musulmi me ake nufi nasiha ga littafin Allah taken karatun namu dai shine karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi kuma daga cikin jeren gyar kasusuwan wannan shine kasar na 28 mun ɗauko littafin babban malami al'imamun hafiz ibn rajab alhambali muna ainihin karantawa dangane da sharhin wannan ainihin wato mas'ala dangane da nasiha ɗin littafin shi da aka fi sani da jami'ul ulumi wal hikam muna karantawa daga cikin sharhin hadisi na bakwai wanda ainihin shi wannan malami ya yi Allah ya gafarta mishi mun karanto bayanai da malamai suka yi masu ɗimbin yawa wanda lokaci da ya ƙure mana sai muka ainihin saurara a yau za mu tashi inda malam ya ce wa amman nasihatu lirrasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi hayatihi fa bazlul majhudi fi ta'atihi wa nusratihi wa mu'awanatihi wa bazlul mali idza aradahu wal musara'a fi mahabbatihi mun yi bayanai dangane da abin da mala ya ɗauko mana daga manya-manyan malamai irin su al-imam al-hafiz abu abdullah muhammad ibn nasar al-marwazi da makamantansu dangane da me ake nufi da nasiha ga ainihin allah me ake nufi da nasiha ga littafin allah a yau sai malam ya ce dangane da nasiha da aka ce ga manzon allah sallallahu alaihi wasallama me ake nufi da nasiha ga manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa bazlul majhudi fi ta'atihi yin ƙwazo da sadaukarwa wajen yi wa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ɗa'a wato biyayya wa nusratihi da kuma taimaka mishi wa mu'awanatihi da sa mishi hannu a cikin duk abin da zai yi wa bazlul mali idza arada sannan kuma duk sadda manzon Allah ya nemi dukiya sallallahu alaihi wasallama ka sadaukar da wannan ainihin dukiya wal musara'a ila mahabbatihi sa'annan kuma da yin gaggawa wajen nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kauna na'am wannan dangane da halin da manzon Allah ya samu kanshi kenan in yana da rai ya za a yi a gane kane wa manzon Allah nasiha in yana da rai na farko ka yi ƙwazo ƙwazon na kai kai matuƙa wajen yi mishi ta'a shi yasa kuka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba su yi sauna ba ba su yi sassauci ba wajen yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya ba dan komai ba saboda ayoyin alqur'ani birjik da hadisai waɗanda suka zo suka wajabta yi mishi biyayya din wanda hasali ma Allah madaukakin sarki ya ainihin rataya yi wa Allah biyayya da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sake rataya ƙaunar Allah da yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya ma'anar wannan ita ce in kana so a gane kana bin Allah to a ga kana bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama in kana so a gane kana kaunar Allah a ga kana biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan da taimaka mishi jama'a akan taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya faɗi wata kalma wadda take gintse zuciyar duk wanda ya ki taimakon shi saboda Allah cewa ya illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idan ku ba za ku taimake shi ba Allah ya taimake shi sai faɗi hali mafi kunci da ya samu kanshi a ciki a yaushe sai ce iz akhrajahu allazina kafaru ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن wannan aya na daga cikin ayoyi mafi ɗaukaka da suka bayyana darajar sadina abubakar siddiq domin Allah maɗaukakin sarki da ya ce in ba za ku taimake shi ba Allah zai taimake shi kuma Allah ma ya taimake shi a wani hali sai ya ce sadda kafirai suka ƙuntata mishi suka fitar da shi daga ƙasar makka garin da ya fi ko ina so sai ya ce tare da shi da abokin shi wanda ma'ana abokin nashi an fitar da su tare amma shi abokin ya yadda a kan zai sadaukar da rayuwar shi ya taimaka wa manzan Allah zai ba da kanshi ma'ana sayyidina abubakar ya sadaukar da kanshi in dai an kori manzon Allah to a hada da shi in ko manzon Allah zai zauna to shi ma zai zauna as-siddiqul akbar kenan jama'ar musulmi duk duniya da lahira babu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mala'iku da annabawa da waliyai da hujubbai da shehunnai da imamai baki ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya wajabta biyayyar shi gare mu don haka in ka ce ba za ka bi kowa ba a duniya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuskure ba ka yi ba da za ka ce yau da annabawa duka za su dawo duniya ba za ka bi su ba ba ka yi laifi ba wa za ka bi manzon Allah za ka bi shi Allah ya wajabta ka bi don haka sa'ad da sayyidina Umar ya tsinci takarda a taura yana karantawa yana kai da komowa sai manzon Allah hankalin shi ya fara tashi launin jikin shi ya rinka sauyawa sai da Abubakar ya bugi hannun Umar yace sakilat ka sawaqil yace ka shiga uku ka duba kana karanta wani littafi a gaban shi hankalin shi yana tashi baka lura ne ka dukufa kana ta jan baki kana ta kwami a cikin wani littafi wanda ba nashi ba sayyidina umar da ya daga kan shiga halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ciki sai ce na tuba ya manzon Allah na bi Allah na bi manzon shi sai manzon Allah ya miƙe tsaye ma'ana wannan matsalar ta kai sai an tashi tsaye an yi khutuba an yi jawabi ya ce wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani ko Musa ne yau ya dawo duniya bai halatta ya bi at-taura ba sai dai ya bi ni annabi Musa da zai dawo yau duniya sai dai bi alkur'ani ba zai bi attaura ba attaura an riga an ajiye ta yanzu zamani ne na alkur'ani har kiyama ta tashi babu wani littafi da za a sake amfani da shi daga cikin littattafan da aka sauka yasa malam mai wa'azi da zabura ka bata ka duba malam mai zabura batacce ne jama'a dan sai ka je ka samu wani kauye an ce a ko wani malami shi da zabura yake wa'azi to batacce ne da ƙur'ani ake wa'azi jama'a zuwan alƙur'ani ya ba da total condemnation na duk wani littafi da rike shi sai dai imani mun yarda da attaura mun yarda da injila mun yarda da zabura mun yarda da duk littattafan da Allah ya saukar amma ba za a yi aiki da su ba sai da wanne sai da alƙur'ani to idan kuka gane wannan jama'a wannan biyayyar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to laziminta kuma ita ce me taimaka mishi da iyawarka don haka dubi salmanu da shi shawara ce ya taimaka wa manzon Allah da ita kuma aka samu mafita me yasa wannan dalili ne akan tsananin ƙauna da ɗa'a da salmanul faris yake sannan taimakawa da jiki ku duba sahabbai sa'ad da ake ginin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka suke ɗaukan tubali a kansu suna ɗaukan tubali rana na bugunsu ga wahala abincin ma da za a kawo musu ma'ana babu manzo Allah da ya fito da rana tsaka ga rana ta galabaita su ga yunwa ga kaza sai ya hau rajjaza waka yana cewa Allahumma faghfir lil ansari wal muhajira Allah ka ji kan mutanen Madina da muhajirai su kuma sai suka karba nahnu allazina baya'u Muhammadan alal jihadi ma baqina abada mu muka yi Muhammadu mubaya'a akan zami jihadi matukar muna da rai waɗannan ma'ana jama'a sahabban manzon Allah su ne ‘yan kundin bala game da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Bara'u ɗan azib jama'a zuwa suka za su yi jihadi aka je ƙofar gari ce za a buɗe ta gagara buɗewa aka dake ta aka dake ta aka dake ta da ƙi buɗuwa da ya rasa yadda zai sai ce ku saurara ku ɗauke ni ku jefa ni cikin garin zan je buɗo ƙofar aka ce kai a jefa ka cikin kafiran ya ce ku jefa ni ya ce tun da dai musulunci muka zo ya ce sai an yi shi kuwa sai dai mu koma a koma da gawa mu amma ba za mu koma mu ce bai yiwu ba da aka ɗauke sai aka jefa shi kafirai suka rinka datsan shi suna tsara suna suka ya zo sai da ya buɗe sakatar sahabbai suka shigo aka je aka ci garin ana shigowa shi sai ya faɗi sumamme tsakanin huda da sara da suka a jikin shi guda 86 zuwa 88 aka samu yi kace-kace kamar tsohon yadi aka je aka yi ta ɗinki aka yi ta ɗori ya warke ya ce bukata da ya ta biya amma bai yiwa manzan Allah ya ce a yi kaza a tsaya ana wasa yau shekara nawa da salman rushd ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau matan manzon Allah kazafi ya ci mutuncin alkur'ani amma duniya baki ɗaya sai aka yi shuru lokacin Khomeini ne kawai ya fito ya magana sai kuma wai lokacin ƙungiyanci zai taso wa 'yan ahli sunna wai kuma sai suka ce wai bai halatta a kashe Salman Rushdie ba muka ce a hukuncin ba na Khomeini bane wanda duk ya zagi manzon Allah kowaye sai an kashe shi kowaye ko Khomeini ya bada fatawa ko bai bada fatawa ba wannan hassada ce take damun ku wannan ke nuna mana ku ba ahlus sunna ne na gaske ba ahlus sunna ko dujal ne ya fatawa in fatawa gaskiya ce zai ce gaskiya ce saboda haka ita fatawar gaskiya ce shi ko Khomeini zindiki ne dan shi'a dan haka shi daban fatawar daban dan haka babu alaka akan cewa tunda daga bakin shi ta fito to ta zama ƙarya a'a gaskiya ce sai dai daga bakin makiyin Allah ta fito to sai an yadda da gaskiya ko daga ina ta fito to ahlus sunna na gaske kenan amma lokacin ahlus sunna sai suka yi ta cewa a'a ba daidai bane muka ce ƙarya kuke yi ku duba tafsirin Malam Bakar Gumi shi da kanshi a cikin Ahzab ya tabbatar da duk wanda ya zagi manzon Allah sai an kashe shi ku karanta a shifa amma ku duba har yau Salman Rushd yana na yana rayuwa ana nan kasar Iran sai ta sake fitar da fatawa kuma cewa wai ta yafe mishi muka ce kuma ƙarya kuke zindiƙai mu da kowa sai mun buga sai dai baka kauce gaskiya ba ko dan sunna ko dan shi'a gaskiya kana kauce mata ba abin da ya shafe mu da kai mu gaskiya muke nema ba kungiya wani ba suna wani ba ba rijista kaza ba Iran sai suka ce sun yafe mu shikenan yanzu Salman Rushdie yana nan yana sakata yana walawa amma sanda aka samu Ka'abul Ashraf ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya miƙe ya ce Ka'ab ya zage ni jama'a wai zai kawo kanshi Muhammad ibn Maslama sahabi ne sai ya daga hannu ya ce ni zan kawo to ya za a yi ya tafi ya ce abin da nake roƙon alfarma manzan Allah ka halatta mini ƙarya ya ce je ka an halatta maka sai da ya kwana uku aka zo aka ce manzan Allah Muhammadu fa baya iya cin abinci kuma ko ya ɗibo kanshi aiki yanzu ka ce zaka kawo mana kan bush nan masallacin nan na salafiya kaga ya kai ka iya ƙetare boda ma tukuna to amma Muhammad ibn Maslama manzo Allah ya kira shi kwantar mai da hankali yace ka saki jikinka ka je dai ka yi iya kokarin ka bayan kwanaki sai gashi ya ciro kan Ka'ab ya kawo ya jama'ar musulmi in aka taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu sauran zaman lafiya wannan Denmark da suka tabo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ga an juya musu baya tattalin arzikinsu ya samu matsala ya samu kaza shine suka zo yanzu suke ta munafunci wai a zo a yi taron duniya wanda za a haɗe kan duniya game da addinai shine suka zargi wannan sarkin gargajiyar na makka aka zo aka yi wannan taron shikenan dan gobe in irin haka ta sake faruwa shikenan ba abin da za a yi musu saboda abin ya rusa musu tattalin arziki an ce a daina cin shinkafa su a daina siyan madarar su a daina siyan bambitan su a daina siyan komai nasu wannan ya rusa su amma shi kafiri fa ina son ku gane ba a taɓa shekara biyar cir wasu kafirai ba su fitar da wata fatawa ta zagin manzon Allah ko na ƙasa game da darajar shi ba ba za ta daina ba don haka jama'a in aka ce game da manzon Allah ne babu sassauci game da al'amarin dole ne a taimaka mishi a sa mishi hannu sannan sai malam ya ce wa bazlul mali idza aradahu duk sadda manzon Allah ya buƙaci dukiya in kana da ita to ka sadaukar da wannan dukiyar duba abubakar ne siddiq daga dukiyar ya ce gaba ɗaya ba da ita babban attajiri ne ya yi samu kanshi sai koma ya zama dillali yana yawo yana sai da atamfofi kuma a ka ike ɗiba bai da jalin ma da zai buɗe shago jalin ya karye amma mai dukiya ne abubakar ne siddiq ke dubi sayyidina usman an shirya za a tafi yakin tabuka ya ce da abinci da guziri da abin hawa na masu jihadi di ya ɗauki nauyi ya ko ahalin sunna kuna iya yin addini da kuɗi sunna tana buƙatar kuɗi ku ɗaga kuɗi ku bayar a yi sunna bara'u dai bara'u ko dan malik ko dan azi wallahu ala ina fatan kun gane kuna iya daga kuɗi ko ahli sunna ku bayar ayi sunna sai kuna kuka yan bid'a sun dame ku anan yan bid'a yan bid'a kuɗi suke kashewa duk inda ba a kashe kuɗi ba ba a daga kowace da'awa ko ɗariƙa ko shi'a ko kiristanci ko ƙadiriya ko mandiri sai an kashe kuɗi ko kuma kun ce da kabbara za ku yi ba da kabbara ake yin sunna kadai ba za a sa kuɗi za a yi kabbara amma ka karanto ayoyin da suke magana akan jihadi da sauransu sai kaga ana gabatar da dukiya wurare ɗaya ko biyu ne a ƙur'ani aka gabatar da rai amma dukiya ake fara gabatarwa saboda haka ahalus sunna ku shirya in dai da gaske kuke son yin addini sai kun kashe kuɗi amma a ce ana gina markazu salafiya ba za ku ɗibo kuɗi ku bayar ba amma sai ka je kana gina gida makeke sai a ganka ka sai falleliyar mota sai a ji ka kana tabura gaza da kuɗi in an ce to a kawo taimakon ginin markaz sai kuma ka ce to shikenan ga naira ɗari biyar kun kasa gane cewa sahabbai da mai gidansu manzan Allah ba gida suka gina ba markaz suka gina shine masallaci sai shi masallacin ya dawo ya gina su jama'a ba gida ake amma ku yi haƙuri mafi yawancin mutanen mai 'yan cirani ne shi kuɗan cirani Allah Allah yake marmaza ya gida a koma ƙauye a ce wani ya yi gida a bariki amma sahabbai ba 'yan cirani ba ne 'yan gari ne don haka menene burinsu su gina musulunci sai su rayu a ciki in ba haka ba jama'a ya za a ce za ka rinka shiga garuruka akwai musulmi akwai ahalin sunna amma babu marakizul islamiyya menene markazul islami shine abin da sahabbai suka sani da masallaci masallaci ne makaranta wurin koyan kaza wurin koyan kaza wurin koyan kaza sahabbai sai su kira shi masjidu a yaren zamani shine sai a kira shi islamic center ko almarkazul islami duk ya tattaro waɗannan abubuwan sahabbai abin da suka haɗu suka yi kenan sa'an nan sai kuma kowa ya tunanin to yanzu ya zai tun da dai musulunci ya sami ma'akal maɗaura inda musulunci ya zauna amma ka je ka dubi halin da mutanenmu suke ciki jama'a masu kuɗi da kuke sa rai wai masu kuɗi sun za su zo su yi muku ko 'yan siyasa ko kaza in kuka zauna kuka ce sai kun jira su zo su yi muku in suka yi muku za su mai da ku bayan ku ne za a koma addinin musulunci sai koma christianity kenan ran nan mun kawo muku a christianity akwai high table waɗanda ke high table ɗin nan an zo su juda ba sa yi kuma ba abin da ke ba tsabar ibada ce take kai ka high table a christianity ba taimako ne da kuɗi kuma kuɗin ko da tsafi ka je kayo in ka kawo za a karɓa za a ce ubangijinmu mai karɓan gafara ne saboda haka ahlus sunna sai an ɗibo kuɗi an bayar sai an kashe kuɗi sai kun fifita addinin musulunci fiye da kanku sai kun fifita hidimar manzon Allah fiye da hidimar ku amma yadda ahli sunnan Najeriya suke tunanin za a yi sunna gaskiya saboda Allah kun tafka mummunan kuskure saboda kuna fifita rayuwarku da rayuwar iyalanku akan rayuwar musulunci ku bari ku gina musuluncin tukuna idan ya ginu shikenan sai ku koma sai ku ga ya gina ku ku duba sardauna hikimar da ya sai ya gina abubuwan da za su amfanar da yan arewa sai kwanta ya mutu har yau bayan ya rasu gashi nan har yanzu project din sardauna ne yan arewa suke zama akan inuwar shi gaya min jami'ar da ke arewacin najeriya wadda ba jami'ar sardauna ce ta yaye ta ba aikin da sardauna yake nan to amma yanzu kowa ya samu kuɗi shikenan sai ga ya daina yin sunnar ya take wando ya koma ya aske gemu ya koma yana neman yan mata ya koma yana shaye-shaye shikenan sai je dan gyara gidan shi dan gyara kaza shikenan sai hada karama kallah karama kallah karama kallah shikenan ba a yaudara a addini in za ku yi sunna da gaske ahli sunna ku yi amma ina gaya muku sahabbai fa sun zuba kuɗi ne investment suka yi a cikin project ɗin Allah shi yasa Allah ya dawo ya musu ramuwa kyakkyawan ramuwa da kyakkyawan sakamako yaushe 'yan bidi'a za su ɗauki naira dubu ɗari su yi kaza ko kuma wai sai ku ce wai ba ku da kuɗi wai ahli sunna wai har sai su fito suna cewa wai inda 'yan shi'a ne aka ce su tara kaza da tuni sun tara wai inda 'yan ɗariƙa ne aka ce su tara kaza da tuni sun tara kasuwa ɗaya kuke ci da su wuri ɗaya kuke aiki da su yaya suka iya sadaukarwar da ku ba ku yi yaya suka iya sadaukarwar da ku ba kwa yi za a ɗaga wani project na shi'a ko na ɗariƙa ɗan shi'a ko ɗan ɗariƙa sai ce ya siyar da gidan shi sai koma gidan haya sai ce ga gudunmawa ya kawo saboda ne ya san cewa idan addinin shi na shi'a ya ginu to shi ya ginu in ko addinin ya rushe shi ko ya ginu to ya rushe ina waɗanda suke da kuɗi shekara talatin da ta wuce a zaria yanzu duk sun rukushe kuma ahalus sunnan ne kaddara a wannan lokacin irin yadda Alhaji Harun Danja ya ɗauko da project ɗin gina masallaci su kuma sun tafi suna gina makarantu suna gina libraries da yanzu a Zaria muna da hamshakan Islamic centers muna da manya-manyan malamai masu ɗimbin ilimi waɗannan masu kuɗin da suka gina ko sun samu karaya arziki ba samu karaya arziki ba saboda waɗannan duk da aka raya yaran su ne wannan ya zama director wannan ya zama famsec wannan ya zama minista wannan ya zama kaza sai ce a ɗauki kwangilan miliyan talatin a ba alhaji da yana fama da dubu talatin ta kare yanzu an ba shi miliyan talatin sai kasa kirgawa ma ina fatan kun gane saboda haka gaskiya ina tabbatar muku da cewa jama'a in dai za a taimaki sunna sai an sa kuɗi amma yadda kuke tunani ɗin nan wai za a yi sunna da wayau wallahi tallahi ba zai yiwu ba sai kun sa kuɗi sannan sai ce wa amma ba da wafatihi to bayan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya rasu fal inayatu bi talabi sunnatihi lallai ne a bada muhimmanci game da neman sunnar shi aha koyan sunna muka ce koyan sunna ba muna nufin hadisi kawai ba muna nufin addinin da annabi ya zo da shi ka koyi alkur'ani ka koyi sunna ka koyi aqida ka koyi tauhidi ka koyi kaza ka koyi kaza lallai ne a bada muhimmanci a nemi sunnar shi wal bahasu an akhlaqihi wa adabihi a rinka yin bincike game da ɗabi'un manzon Allah da ladubban manzon Allah dan ai koyi da shi yaya ɗabi'un manzon Allah suke yanzu tsakani da Allah waɗannan 'yan shi'a da 'yan ɗariƙu waɗanda suke cika titi suna buga majaujawa da ganguna irin na kiristoci da a ce suna bincike game da ɗabi'u da halayen manzan Allah manzan Allah ya sa kaya ne irin na kiristoci bai sa ba manzan Allah ya buga ganga ne irin ta kiristoci to ahli sunna dole ku tashi ku bincike game da yaya ɗabi'un manzon Allah suke wannan kuma a Qur'ani ake samu an tambayi Aisha menene ɗabi'un shi tace kana khuluquhul Qur'an Qur'ani ne ɗabi'un shi Allah kuma ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim kana da ɗabi'u na girma kana da halaye na kirki to wannan kenan sannan sai ce wa ta'zimu amrihi da kuma bunƙasa al'amarin shi wa luzumul qiyam bihi da kuma lazimta tsayuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me wannan magana take nufi kar ka fara sunna bayan shekara uku kuma ka bari ina ahlus sunnan yan shekara talatin da ta wuce yanzu sun watsar ina yan shekara ashirin sun watsar wato kawai an ɗauka sunna ɗin to kamar wani jirgi ne da ya taso daga Legas zai tafi ƙauren na moda idan aka zo gari kaza dan garin ya sauka in aka zo gari kaza dan garin ya sauka an fara sunna wajen shekara talatin da ta wuce a Najeriya waɗanda aka fara sunnar da su yanzu wasu in ka dube su sun lalace na daga cikin dalilan da ke kawo wannan shine suke kira alfutur wato gazawa kasawa shine ɗaukar wa kanka abin da ba za ka iya ba na biyu yi ba dan Allah ba yi ba yadda aka ce ba kiyaye waɗannan abubuwan guda uku duk sanda aka ce sunna to ɗaukin mata hidima da gwargwadon yadda za ka iya don ka kai na biyu ka rinka yi don Allah kar ka rinka yi don riya don sum'a ko don wata manufa na uku duk abin da ya shafi sunna to ka tabbatar kana yi sunna ɗin kake yi ba shirme kake yi ba tun ka ɗauka kanka waɗannan ƙa'idojin guda uku zaka ga ka daɗe kana in Allah ya taimake ka ma sai kai wa abu rabbaka hatta ya ce kal yaqin har mutuwa ta same ka kana yi idan kun kiyaye wannan luzumul qiyam bihi lazimta tsayawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to babu shakka wannan yana daga cikin abubuwan da addinin musulunci ya kira da al-istiqama mai Allah yake fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw da kai da waɗanda suka bi ka ku tsayu ka ku karkace hadisi yazo sahihi cikin sunan tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace shayyabatni hudun wa akhawatuha suratu hudu da danginta sun sa nayi furfura tun lokacin furfura bai zo ba aka ce me yasa yace Allah ya ce min da ni da jama'a ta mu tsayu kar mu karkace yace tsaya wannan na da wahala gaban shi ne ya faɗi firgici ne nauyin umarnin ya sa furfura ta fito mishi lokacin furfurar bai ba saboda tsayawa akan hanya din ina matasa da 'yan matan da shekaru talatin da suka wuce su ake gwagwarmaya wasu iyayensu sun kore su wasu malamansu sun kore su wasu an kwace shago wasu an kore su daga gari wasu an kwace aure yau kuma sai kaga sun sake komawa sun lalace wani ma gaba ɗaya lalace ya daina yin addini wannan ishara ce zuwa ga matasan yau da suke yin sunna ka yi don Allah ka tsaya ka yi yadda aka ce sannan kar ka ɗibar wa kanka sai abin da za ka iya ina fata an gane Allah ya taimaka wa shiddatul ghadab sannan da tsananin fushi wal i'rab da kuma kauda kai amman tadayyana bi khilafi sunnatihi duk wanda yake bin addini sabanin sunnar manzon Allah kai tsananin fushi da shi sannan ka kauda kai daga gare shi wal ghadabu alaman bayya'aha sannan kuma ka yi fushi ga duk wanda ya tozarta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama li'asaratin duniya li'asarati duniya saboda ainihin wato kayan duniya saboda ya fifita duniya a kaga saboda duniya mutum ya bar sunna ahli sunna ne yana zama darekta ko manaja sai kaga ya koma wurin malaman tsafi a ce mun zo masallacin ahli sunna mun yi maka kamfen ka je ka zama ciyaman ko ka zama darekta ko ka zama minista ko ka zama kaza ko ka zama kaza wai kuma shi kenan yanzu ba ruwanka da ahalus sunna wai saboda wai ahalus sunna ba sa addu'a wa ya ce ba ma addu'a jama'a a wai ba ma addu'a tsafi ne wai ba a tura mu makka mu je mu rike carbi guda biyu hannu biyu mu ne dawafi muna jefar da kan zabo to da ba ma yin haka wai ba ma addu'a saboda haka wai shi sai ya tafi wurin yan addu'a jama'a ba za ku yi mamaki ba a ce matashi an taso da shi yana sunna ɗari bisa ɗari jama'a amma ya je ya tare cikin 'yan tsafi ba za ku yi mamakin mutumin da ya taso a gaban shi malam bakar gumi ya sauke sahihul bukhari ba a ce don zai tsaya takarar gwamna ya je ya tsuguna gaban matsafi tun daga dare har asuba ana girka shi duk karatun da Malam Bakar Gumi na Sahihul Bukhari da shi aka yi amma kuma ya tsaya takarar gwamna ya je wurin 'yan tsafi ana girka shi tun daga dare har gari ya waye saboda mai abokin takarar shi matsafi ne wai shi ma in ba ya bullo mai ta haka ba ba zai iya mukawamar ba combat din ba za ta yiwu ba don haka sai tsafi ne yake iya cin tsafi qur'ani ba zai iya cin tsafi ba so da haka idan za ku yi sunna da gaske jama'a ku yi da gaske amma ku sani da cewa sunna kuma za a tsayu akan ta ne ba a fifita duniya akan sunna sannan wa in kana mutadayyinan biha duk wanda kaga cewa yana fifita duniya akan sunna to kai fushi da shi ko da yana bin sunnar kuwa kun san akwai masu bin sunna amma suna fifita duniya wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf akwai waɗanda shan kunu suke wa addini gefe gefe suke yada idan sun ga ta rikice sai su baya dama ba su shigo ba shine kallon kura ka san ka iya kallon kura a sahun karshe kake tsayawa in ta kubuce kai ne a gaba to haka wasu suke wa sunna jama'a suna nan su ne dan gefe gefe saboda wai in ta rikice don shi gani yake akwai ran da za ta rikice saboda haka ran da sunna ta rikice to dama shi bai zurma kafa ba wa hubbu man kana minhu bi sabilin min qarabatin sannan kuma ka so duk wanda yake da dangantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangantakan nan dangantaka ce wadda ta zama ta jini kamar 'ya'yan shi da jikokin shi ka so su babbannin shi waɗannan da suka tsaya akan musulunci irin su hamza ka so su au sihirin ko kuwa siriki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar wa kamar usmanu kamar ali ka so waɗannan saboda suna da dangantaka surkuntaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw hijratin ko ko suna da dangantaka hijira ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al muhajiruna kenan baki ɗayan su aw nusratin ko kuma suna da dangantaka sun taimaka manzon Allah kamar al ansar aw suhbati sa'atin min laylin ko kuma sun taɓa abota da manzon Allah ko da na dare guda au harin ko yini guda alal islami sun yi abota da shi amma akan musulunci wata shabbuhu bihi fi zayyihi sannan ka rinka kwaikwayon manzon Allah a cikin adon shi duk abin da manzon Allah ya yi jama'a to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ba gidaje ba ne in ka ɗaura rawani baka gidadanci ba in ka sa doguwar riga baka gidadanci ba in ka kawo kwarjalle ka ɗaura baka gidadanci ba idan ka ɗage wando baka gidadanci ba duk abin da manzon Allah ya sallallahu alaihi wasallama ka rinka kwaikwayon shi kai sai da ta kai kwaikwayo a ɗabi'a ma ta abin da ɗan adam yake so anas ya ce ba abin da ya haɗa shi da kabewa baya sha'awarta amma sai wani tela ya gayyace su walima da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin abincin walima sai aka zuba kabewa da yawa aka kawo nama aka daddaga aka zuba anas ya ce sai naga manzon Allah yana bibiyar wannan kabewa yana zukulkular ta yana ci ya ce tun daga ran nan sai na ji ina ƙaunar kabewa saboda mai gidana manzon Allah na ƙaunarta shine anas sai je siyo kabewa ɗirkekiya sai ya ce a dafa mishi ya ci shi yasa suke ce mishi baban hamza abu hamza ai baban kabewa ma'ana hamza ba hamza ta ha ba ha kabewa saboda yawan cin kabewa ne suke ce mishi baban kabewa kuma me yasa yake santa kaunar da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka karanta wannan hadisi bukhari ya ruwaito shi al-imamu badruddin al-aini da yazo sharhin wannan hadisin sai yace a karkashin haka in ka ji an ce annabi na son kaza a ɗabi'ance ko abinci ko sutura ana gama faɗi kai kuma sai ka ce ba ka son wannan yace ka kafirta dan yanzu ka kafa fagen yaƙi ne sai da aka ce manzo Allah na so kai kuma ka ce ba ka so yace to ka zama kafiri saboda haka masu shegantaka da tsagaggen wando din nan wallahi al'azim ridda ce ku karanta dan fodiyo nurul albab bayanin bida'i shaytaniyya idan mutum ya shiga ta musulunci kai mishi izgilanci dan fodiyo ya ce ka kafirta da duk ijma'in malamai mace ce ta sa hijabi ta sa niqabi sai ka zo kana kyare ta a namiji ne ya kawo ɗagaggen wando ya sa sai ka zo kana cewa tas kurege wai adon bai haɗu ba wai bai yi macin ba saboda mai saboda ya yi shiga irin ta manzon Allah to in ka ga manzon Allah yana da ado kaza to kaso wannan adan wa libasihi sa'an nan kuma ka rinka tufafin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama yana sa zobe a ɗan yatsan shi ɗan ƙarami na ƙurya manzon Allah yana sa a ɗan yatsan shi mabi da na ƙurya manzon Allah yana son wannan sunna ce a ina a hannun hagu to shi kenan wannan sunna ce amma ya ce kar a sa zobe a na tsakiya to shi kenan yanzu yaya ike so yadda yake son shine a wannan na kusa da ɗan ƙurya ko kuma shi ɗan ƙurya ɗin ɗan ƙarami to za ka iya sa zobe a nan to wannan sunna ce ado ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sai ka ce kai ma kana son wannan adon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin adon shi yana sa rawani daga cikin adon shi yakan sa farin kaya daga cikin adon shi yana wanke tufafin shi daga cikin adon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana sanya takalmin fata duk waɗannan sun zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adon manzon Allah ne sai ka ce kai ma kana sha'awar wannan sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kada a ce maka wani abu ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai kai kai digiri wai kai kai masters wai kai dan boko ne a wai kai a Abuja kake wai kai a Kaduna kake wai ku ba ruwanku da ado na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'a in dai na manzon Allah ne shine ado ku duba jama'a kafirai ba sa compromising da al'adunmu namu ko kuma al'adun musulunci kafiri sai zo tsakiyar tudun wadannan ya zauna sai rinka sa gajeren wando kai kuma wai kana shiryawa za ka tafi Legas sai ka ce akai ka yan gwanjo za ka je ka tsinto shirt da ainihin wanduna haka tricota wai dan kai ma ka dira a arnanka imana shine in ba haka ba ka dira da kayanka ka dira da kayanka Allah ya kiyaye. Na'am? Eh a hannun hagu ikan sa sallallahu alaihi wasallam. A hannun hagu inda ma kawai an ce ya halatta ne amma sunna shi ne. Wa amma nasihatu li a'immatil muslimina fa hubbu salahihim. To nasiha kuma ga shugabannin musulmi fa ita ce ka rinka son su gyaru. Kar ka rinka minna an kaji an ce shugabannin musulmi sun lalace, ka rinka fatan gyaruwansu wa rushdihim ka kuma rinka musu fatan Allah ya mai da su kan hanya wa adlihim ka rinka fatan adalci gare su wa hubbu jitima'il umma alaihim ka kuma rinka fata kuma kana so al'umma su haɗu akan yi musu biyayya domin in al'umma ya zan ba sa biyayya ga shugabanninsu ƙasa za ta tarwatse wa karahiyatu iftiraqil ummati alaihim sannan ka rinka kyamar kan al'umma ya rabu game da ainihin shugabanni wannan na son shugaba wannan baya so wannan na fada da shugaba ka rinka kyamar wannan halin wa tadayyunu bi ta'atihim sannan ka sani da cewa yi musu da'a su shugabanni din to bin addini ne amma fa fi ta'atillahi azza wa jalla idan wannan ta'a ta zama wajen bin Allah da manzon shi ne wal bughdu liman ra'a al khuruj alaihim sannan ka rinka fushi da wanda yake ganin halaccin ayi fito na fito da shugabanni khawarijawa kenan ba kuma ta ba su muka ta fadi a baya khawarijawa su suna so ayi fito na fito da su da shugabanni a buga amma ahli sunna ba su yadda da ai fito na fito da shugabanni a buga ba to amma kullum na zo irin wannan saboda akwai 'yan ƙananan yara da suka taso ba su ma goge da sunnar ba wai kawai saboda suna ganin sun ɗan yi digiri a islamic studies ko ko ya je makka ko madina ya yi karatu wai sai ya ɗauka cewa ya gama fahimtar manhajin ahli sunna da aka ce ba a yi musu huruji ba kuma cewa aka yi sai a ja baki a yi shuru game da duk ɓarnar da take faruwa a ƙasa ba malaman salaf ba su yi shiru game da barna da take faruwa a zamaninsu ba imamu maliku imamu darul hijira ba wanda zai ce bashi daga cikin a'immatu salaf amma me ya faru gwamna aka naɗo aka kawo musu irin yanzu yadda ake selection ba election ba kawai a ce an ɗora muku wani imam malik ya ce kada wanda ya mishi mubaya'a kada wanda ya da shi gwamna ne amma imam malik bai ce aje a kwafsa ba bai ce aje a jefi government house ba bai ce in ya wuce a jefi mota ba amma cewa ya kowa ya ja baki ya shuru kakkui mu baya'a kun fahimci wannan da kyau me ya biyo baya sai aka je aka kamo imam malik aka yi mai bulala ɗari har hannun imamu maliku ya ƙage imamu maliku baya iya ɗaga hannun shi ya rungume a kirji a nan ne ya saki hannun shi ya sallah sai almajirin shi ya tambaye shi ala gafata malam yau ya ka saki hannu kai sallah sai ya ce zarabanil amiru sarki ne ya buge ni saboda na ce ka ai mishi wato ba wai sunna bace a saki hannun amma larura ce ta kama hannun ne ya kage sai aka ɗauki wata al'ada sai a je a taso mutum a taso ƙeyarka ka taho daga gidanka sai a tasa ka gaba da bulala ko da makami sai a ce durƙusa gaban sarki ka ce kayi mu baya'a sai mutum ya ce yayi mu baya'a sai in kuma ka warware mu baya'ar ai maka sharaɗi matar ka ta saku sai ma malik ya ce wannan kuma ikrahi ne bai yi ba don haka in ka je kai mubaya'ar in ka dawo sai kai withdrawing ka janya mubaya'ar kuma matarka tana nan imam malik haka ya rinka bayyana zalunci amma bai yi fito na fito ba yau sai kaga yaro ya dan yi karatun shi ya dan yi digirin shi ko yar diploma shi sai ce wai duk abin da shugabanni suka yi shiru ake jan baki a yi baka fahimci manhajin salaf ba baka karatu a cikin salaf ba digiri kai kawai digiri kuma ba shine ilimi ba digiri karatu ne kwali ne kuma syllabus ne hand out ne karka rudu kanka in kana son karatu ka je ka yi karatu bayan ka yi digiri don ya zama kana da shahidi kawai ina kai karatu ka ce kaza amma an je department din sai a rasa ba mai karatu irin ka kuma can kai karatun saboda mai inda za ka yi karatun daban sai ka je ka samu malami a soro ya iya risala ya iya askari ya iya kurtabi sai ka tafi department na islamic studies gaba ɗaya ba wanda zai biya maka ahalar ya fassara shi to amma wancan sai a ce profesa shi kuma wannan fa sai a ce mishi kawai ala gafata malam ai shiru to amin abin da muke so ku gane jama'a shine imamu maliku wannan abin da ya ba huruji bane alal a'imma menene ya bayyana zalunci ne to ku karanta littafin al-imamu ibnu abdul barri mai suna al-intiqa fi fada'il salasati al-a'immati al-fuqaha annan ne wannan maganar ta zo ibnu abdul barri ya ruwaito ta a cikin wannan littafin saboda haka jama'a ku fahimta ahlus sunna ba sa fito na fito da shugabanni amma ba sa shiru akan zalunci saboda kullun shekara muka tafi muka tafi aikin haji ko umra muka taru ɗaliban jami'ar islamiyya sun ce sun ji kaset ɗinmu ana faɗin kaza wannan ya saba manhajin salaf sai mu ce a'a kai yanzu kake dan makaranta so bari ka nuna tukuna muku sai da muka nuna ne muka fara karantarwa dan haka bari ka gama fahimtar manhajin tukuna yanayin da ka ga kasar Saudiya take ciki ba shine irin kasar ka ba a kasar Saudi Arabia wani malami me zaka ce an zalunce ka me zaka ce an zalunci al'umma me al'ummar Saudi Arabia suka rasa dan haka malaman Saudi Arabia sai su ce ayi da'a ga shugabanni ayi kaza ayi kaza ayi kaza nan fa shekara nawa wutar lantarki ta gagara gyaruwa minista ya taso ya ce zai gyara wutar lantarki akan ta aka bi shi har gida aka dankara mai bindiga aka kashe gyaran da wutar lantarkin bata yi ba kenan ruwa ya gagari mutane babu tsaro tarho yau layi iri nawa ne a Najeriya duk gaba ɗaya ba sa aiki ba wani tarho da yake aiki kowanne network busy ne menene yake aiki a sai a ce a ja baki a shiru wai shine manhajin salaf ku je ku karanta yadda salaf suka rinka fitowa suna bayyana zalunci in suka ji ya fito su ce san ba su yadda ba wannan zalunci ne jama'a ba mu yadda da kaza ba amma aka ce a buga fa sai su ce a ba shi cikin manhajin mu bugawa a yi shiru fa ba shiru za a yi ba don haka duk wani ɗan bana bakwai ya daina ruɗuwa da digiri ko diploma ko masters ko phd dan yayi karatu ne wannan ilimi kuma sai ka nuna tukuna Allah ya taimake mu to sa'an nan sai malam yake cewa wa hubbu izazihim da kuma son ɗaukakar su ka rinka fatan shugabanninka su samu ɗaukaka amma fa fi ta'atillahi a cikin yi wa Allah biyayya azza wa jalla in aka ce yau ga shugabanmu a duniya ya zama shi ne shugaban da ya fi kowa kyautata wa mutanen shi in aka ce za a je a yi mishi haflatu takrim sai kai ma ka je za a je girmama shugabanku don ya fi kowa kyautata wa talakawa wannan alheri ne ko ba alheri ba to amma a'a shugabanninku sun fi kowa ba da yanci ga 'yan drama ga karuwai sun fi kowa ba da yanci ga kaza don haka za a yi musu kyautar girmamawa sai kai bakin ciki da wannan ba za ka so wannan ɗaukakar ba saboda ci ba ya ce jama'a Allah kiyaye wa amman nasihatu lil muslimina ita ko ma'anar nasiha ga musulmi fa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsihi to ya so wa musulmi abin da yake so wa kanshi wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi duk abin da yake wa kanshi kyama na sharri din nan ko to wa musulmi kyama kada wannan sharri ya same su wa yushfiqa alaihim ya rinka tausayin musulmi ka rinka tausaya wa musulmi wa yarhama saghirahum ya rinka jin tausayin ƙanana daga cikin musulmi wa yuwaqqira kabirahum kuma ya rinka mutunta manyansu kun ji al'adar mu ta musulunci jama'a ƙanana a tausaya musu manya kuma fa a mutunta su reni ba zai taɓa fitowa ba in kuwa ga haka ta faru kun fahimci me malam yake cewa a nan da ya ce a ji tausayin ƙanana babban da zai ji tausayin ƙanana zai je wulakanta kanshi a gaban su zai ja yadda za su rena shi to dole ne shi kuma sai su ba shi darajar shi to amma ya zama ba jin tausayin su fa yanzu tsakani da Allah shugabannin kasashen mu dinnan da suka ci kudin gwamnatin Sardauna suka yi karatu suka zama 'yan boko suka ci kifin gwangwani kyauta suka sha madara komi uniform Sardauna ya sa aka dinka musu kyauta haka ne ko ba haka ba haka abin yake yau suka koma ba ana magana su ba da kifin gwangwanin nan ne ko madara in return ba su biya malamai kuɗin makaranta sun ƙi yau kwana nawa 'ya'yan al'umma ba sa karatu su sun tsintsince 'ya'yansu sun kai su makarantu jama'a wai yanzu ya zama har ghana da wasu ƙasashe ma ƙasƙantattu a nan afirka wai muke tura 'ya'yanmu su je su university ma'ana universities na Ghana da Mozambique da sauransu wai sun mafi na Najeriya amma fa je kaka gani daga Najeriya kuma nan daga ABU daga Insuka daga wane ne ake ɗiban lecturers ana kaiwa yanzu duk wanda ya taso Abuja ko Kaduna so yake kai dan shi ina so yake kai dan shi Malaysia ya je ya degree ko ya masters amma je kaka gani graduates ne ko lecturers ne na ABU su ne suke karantarwa a wannan wurin to me yasa aka kashe ABU ku ji tausayin na ƙasa da ku yanzu ku dubi irin wannan musiba shugaban ƙasa malamin makaranta mataimakin shugaban ƙasa malamin makaranta ministan ilimi malamin makaranta kusan duk manya-manya a kabinet ɗin malaman makaranta ne amma kuma cin amana da suka yi malaman makaranta saboda haka na sama su rinka jin tausayin na ƙasa na ƙasa su rinka mutunta na sama sai ka ga zaman mu yayi kan gado amma yadda muke zaune ɗin nan yanzu su suna zaluntar mu mu kuma nan na ƙasa kullum muna auna musu la'anta to sai kaga al'amarin ya rikice su su ƙara lalacewa su ƙara daka mu haka ake rayuwa jama'a ba wanda yake jin daɗin rayuwar fa yanzu kai yanzu talauci ne matsalar ka ko su kuma kuɗi ne matsalar su kai baka da kuɗin ne ya zama maka matsala su kuma kuɗin suke da su shine ya saka su a matsala kai baka da mulki ne kake cikin matsala su kuma mulkin ne yanzu ya zama matsala me yasa saboda wani abu kwaya ɗaya sunan shi zalunci da an zare shi shikenan kowa zai koma saurari wasiyar shehu dan fodiyo ga sarki yumfa ya ce ka sani da cewa allah na barin kafirar gwamnati amma baya barin azzalima baya barin azzalima sayyidina umar yawo yake yi da daddare waye yau zai kwana da yunwa marayu nawa ne yau ubansu ya rasu yau wane ne kaza kaza kaza yawo yake da daddare sai ya ɗauki ɗaya daga cikin ma'aikatan shi suna kewayawa shi wannan sai ya tsaya yana nafila wannan ya tafi jihadi an kashe shi ga marayu suna yunwa na rasa abin da zan ba su na ɗora ruwa na sa duwatsu na yi wa yara hikima sun yi baccin har sun tashi cewa ba abinci bane Allah wadaran Umar bata ma san Umar din bane dan su ba sa buga poster ba wai ba su da artist bane a lokacin da za su iya zana hoton su amma ba poster ce ta dame su ba ta san Umar ba Umar ya ce to baiwar Allah ki hakuri nan take ya sheka da gudu ya tafi ya je ɗauko matar shi Atika ya ɗoro mata tukunya aka Allahu akbar wannan the first lady kenan fa the chief first lady aka ɗoro mata tukunya aka shi kuma ya ɗauko buhun gari ya zo ya ce tafi ki kaɗa miya ni kuma in tuka tuwo kaga yanzu ashe ya kamata in ka zo za ka tsaya takara mu ce ka iya tuka tuwo ranka ya daɗe saboda in ta ƙure za ka iya tuka talakawa tuwo su ci sayyidina umar yana tuka tuwo mai ba da labari ya ce na ji tausayin umar da na ga ya durƙusar da fuskar shi yana hura wuta gemun shi yana sharar toka wannan Mr. President kenan ba kuma shugaban kasar Madina ba shugaban duniya dan karkashin Umar sai da duniya ta zama karkashin ainihin musulunci amma jama'a Umar ya kwanta ya rasu jama'a ko jaki bai bari ba ku ji tsoron Allah ku yi mana adalci dan kun samu wasu 'yan malamai azzalumai kun ɗibi motoci kun basu kun basu takaddun umara ko na hajji ba wannan ne musulunci ba yunwa ce take damun mutane da fatara ku sassauta ku saki arziki na Allah ne ƙarya ne a ce wai ana cikin kunci Allah ya saukar da rahamar shi ba a cikin kunci jama'a Allah ya kyauta don haka sai malam yake cewa to lallai ne dai babba ya ji tausayin ƙanana ƙanana kuma su mutunta babba wa yahzana li huznihim sannan kuma dukkan musulmi to yana daga cikin nasiha da zai wa musulmi shine in musulmi sun shiga damuwa shi ma ya rinka shiga damuwa wa yafrah li farhihim in suna farin ciki yayi wa in barrahu zalika fi dunyahu ko da kuwa farin cikin musulmi zai sa shi ya cutu game da duniyar shi kamar yaya ka saka musulmi a farin ciki amma sai kai ka samu wata matsala game da kasuwancinka ko aikinka na ofis sai ya ce ka rukhasi as'arihim kamar rahusa game da farashi ka yi wa musulmi nasiha game da farashi ku je kasuwar kano kasuwar kurmi wani ɗan kasuwa ne fiye da shekara talatin ake ba da labari yana nan allah ya albarkace shi duk abin da ya zo zai sayar duk yadda ake sai da abin sai ya yi ragi kuma ba malami ba ne amma hadisi ne ya taɓa jin wa'azi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce rahimallahu ra'an sam'an idza ishtara sam'an idza ba'a Allah ya ji kan mutumin da ke siyowa da sauki ya sayar da sauki yace dan haka duk sadda aka zo za a yi siyayya duk kasuwar ana sayarwa naira goma sai ce a bada naira tara sai ce muna fatan addu'ar manzon Allah ta kawo gare mu tun daga duniya mutanen Kano sun ga rahamar da Allah ya mishi sai ka je ka ga ana layi a kofar shagon shi saboda me saboda yana ragi na sile ko na naira ɗaya amma fa sirrin shi ne yana fata addu'ar manzon Allah ta hau kan shi sallallahu alaihi wasallam yanzu dan Allah halin da aka shiga ciki na kuncin abinci jama'a ba za a samu wani da zai je siyo shinkafa akan tiya naira ɗari shida ya zo ya sayo da mutane naira ɗari uku uku ba ku yi haka mana wannan yunwar da kuka gani kusan duk duniya ta buga amma ku je ku ga kasashen turai da laraba yadda suke ta taimakawa mutanensu amma mu yanzu an ce za a shigo da wata shinkafa ta miliyan biyu nan da wata shida kaga kenan mun zama rufata mun zama kasusuwa a kabari kenan to nan da wata shida kana jin yunwa yanzu an ce to yi haƙuri nan da wata shida za a zo da shinkafa ba gwamma babu wannan albishir din ba wannan ba albishir bane albakar ne wa in kana fi zalika fawatu ribhin ma yabi'u min tijaratihi yace ko da kuwa wata riba ta ainihin kasuwancin shi za ta kubuce mishi in dai zai saka wa musulmi farin ciki yayi kokarin haka dan Allah jama'a ana bananza in sallah ta zo tun muna yara samari muke zuwa nan jim harrison ne ko jim wane ne harmony muke siyo takalmi in christmas ta zo takalmin naira sittin sai a ce ya zama naira arba'in sai a ce christmas bonanza sai muna tunani me christmas bonanza wannan lokaci ne wannan christmas bonanza don lokacin bokon ma bai dafa akan ba mu ma san sanda ake kirsimetin ba amma sai mu ce muna nan muna tara kuɗi muna son in christmas bonanza ta zo za mu je mu samo takalmi ana araha a lokacin ashe da'awa ce suke da'awa nasraniyya a nan zaria ake haka a nan pz fa har yau kuma akwai kamfanoni idan lokacin kirsimeti yayi sai su sassauke farashi jama'a ku je ku ga mutanen madina jama'a malami a cikin jami'ar islamiyya sai shekara yana tara kuɗi idan ya tara sun azumi ya zo sai je saro littattafai da ɗalibai ke nema waɗannan littattafan da ake sayawa riyal ɗari shida sai ka je yana sayawa riyal ɗari da sittin sai zabge maka wajen riyal ɗari hudu da hamsin ane maka ramadan bonanza me yasa musulmi ba za ku yi ramadan bonanza ba kar ku ɗauka cewa sai manya-manyan 'yan kasuwan nan na PZ mai shago a bakin titi zai iya yin wannan bananzar ita ce omo da yake cin naira biyu a ciki ya ce tun da azumi ya zo naira ɗaya zai ci ya ce ramadan bonanza wannan da'awa ce wannan alheri ne wannan sakawa musulmi farin ciki ne shine aka ce ko da zai kai ga wato wata riba ta kasuwancin ka za ta ragu amma in dai abin zai faranta wa musulmi to kai haka nasiha ce gare su 'yan kasuwanmu muna fatan ku yi aiki da wannan karatun don dama aka ce karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi ba wai muna ta karanta wannan kissa bane kawai ana cewa a ce kai malamin nan ibnu rajab ya iya jawabi a littafin shi a'a aiki muke so jama'a so muke in ramadan ya zo waɗannan kasusuwa za su yaɗu za su yi ko ina a ƙasar nan a ce ramadan bananza bana za a yi in sallah ta zo amma abin takaici in sallah ta zo kaji sai su ƙara kuɗi tun daga ƙauyen kwankwaso har 'yan kajin garinku musulmi ne ke kiwon kajin su suke siyar da su ba arna duk ƙauyen da ka sani ake ɗibo kajin ake kawowa babu ƙauyen arna ƙauyen suwaye musulmi ne direbobin musulmi ne kowa musulmi ne masu yanka kajin da fege su duk suwaye musulmi ne to me yasa suka ƙaru da akwai okonko a ciki sai a ce akwai makircin okonko amma kowa yana wasa wuƙar shi ne Allah ya kai mu sallah ya yanki musulmi kowa yana wasawa ne Allah ya kai mu azumi yanzu jama'a su wane ne ke kawo mana suga garin nan musulmi dilolin sukari na nan zaria da kano da sokoto da katsina suwaye musulmi ne kamfanin sukari na waye musulmi ne amma yanzu azumi ya kusa ko rantsuwa kai ba za ka yi kafara ba sai suga ta karu sai madara ta karu saboda mai musulmi za su sha in sun yi azumi to a azabtar da su gobe ma su sake yin azumi yanzu kenan mun zama makiyan kanmu mun zama makiyan kanmu ya jama'ar musulmi mu abin da muke so an gaji da karanta harufa ana fassara ana li'iradi duk ba wannan ne makasudi ba mun faɗa jiya me makasudi aiki saboda haka a nan dai gabana duk wanda ka gani ko ɗan kasuwa ne ko manomi ko makiwaci ko ma'aikacin gwamnati to abin da muke so in ramadan ya zo ka kwaikwayi mai gidanka mun karanta a nan cewa manzon Allah ya fi kowa alheri dama in ramadan ya zo kuma alherin nashi ma har ma ya fi iska da take yawo a gari kuma kowa zai iya yin haka an ce za a yi iftar a wannan masallacin an ce za a yi iftar a wancan masallacin an ce a wancan masallacin za a yi iftar a matsayinka na ma'aikacin gwamnati ka karbi albashin naira dubu goma dubu goma fa ba isa ka take ba dama sai ka ce za ka cire naira ɗari biyu ka kai a haɗa kuɗin gero da za a siya a yi iftar saboda mai Allah ya ga iya ƙoƙarin da za ka iya kenan ka kyauta amma ka ce to dama abin bai isa ba kuma in rage daga ɗari biyu kana shan kwana sai ta faɗi sai wani ɗan ƙwaya ɗauke kuma to sai muka kuma ya za ka yi Allah ya kyauta da haka jama'a a tausaya musulmi fa manzon Allah ya yi addu'a sallallahu alaihi wasallama ya ce Allahumma man tawalla shay'an min umuri ummati fa shaqqa alaihim fashqiq Allahumma alaihi ya Allah duk wanda ya tsananta wa al'ummata dan ya samu wata dama a kansu Allah ka kuntata mushi kun ta surutu cewa shekara takwas arna ne ke mulki shekara to yanzu musulmi ne an baku kuma alhamdulillahi takwaran umarunku ne in dai sunan bai yi umci ba ya kamata mu gani domin umar ya yi adalci wani umaru dan abdulaziz ya zo ya adalci sai ku kuma yanzu gashi kuma umar ne to in dai sunan bai yi umci ba don kun san malamai sun ce suna yakan dace ko yakan alakanci wanda aka sa maka duk sanda ka sa wa ɗanka iblis sunan shi iblis sunan yanka to ba a zama lafiya a gidanka amma fa baka kai shi makarantar iblis yayi graduating din shi ba sunan yana tasiri a kan shi ne duk sanda aka ce wane mai suna kaza mun sha kawo irin wannan malamai ne kawai suka bincike ba wani aya ne ko hadisi ba in aka ce wannan sunanta Aisha da wahala baka ganta da wayau ba sai ka ganta wayau kyar da ita waccan Aisha ta Annabi sallallahu alaihi wasallam haka take da wayau ita ce yar karama cikin matan amma sai ta zura su ta fi su wayau ko yau ka sa wa ya Aisha sai kaga tana neman duk tafi mutan gidan wayo auna ka gani da wahala ka ga Mariya mummuna mai suna Mariya da wahala sai kaga duk inda ka ga Mariya sai ganta kyakkyawa saboda waccan Mariya ta Annabi ita ma haka to ita kwatance haddis bila haraj to wancan Umar din na Annabi Umar ne mai alheri mai adalci a mulkin shi sai aka sa wa wani ɗa takwaran shi Umaru dan Abdulaziz da ya zo ya mulki sai ya adalci to kuma naku Umar ne to muna sauraron mu gani Allah ya saka da namu shi umci sunan shi ne sai yake cewa wa kazalika jami'u ma yadurruhum ammatan hakanan duk baki ɗayan abin da zai cutar da musulmi gaba ɗaya to kai bakin ciki da wannan abin sannan wa yuhibbu salahahu yana daga cikin nasiha da zaka rinka wa musulmi ka rinka fatan su gyaru wa ilfatahum ka rinka fatan kansu ya haɗu wa dawaman ni'ami alaihim ka rinka fatan Allah ya dawaman musu da ni'ima yanzu an kwarara mana ruwa a zariya jiya da yau sai ka rinka fatan Allah wannan ni'ima ka tabbatar mana da ita a'a musulmi ne sun shiga wani hali na kwanciyar hankali sai ka ce ya Allah wannan kwanciyar hankali ka tabbatar mana kai ta farin ciki da ita ba wai ka zauna ka ce a'a kai ka ji garin nan shiru ba wani kuka da ake yi ka koma bayan gari ka je ka kwanto kuraye su shigo garin ka rikita mutane ba ba haka ake so ba duk sanda kai tunanin kalanzir arha ike fetur arha ike bari ka samu wani dalili da zaka sa kalanzir ya tsada shine ka kwanto kuraye hausa ce yanzu wurin nan aka kwanto mana kuraye ai tashi hankali ina za a buhari kuma shi ne kwanto kura musiba kenan sannan wa nasarahum ala aduwihim sannan ka rinka son taimaka musu akan maƙiyinsu duk inda ka ji maƙiyinsu ka taimake su duk wanda zai shigo ya cutar da al'ummar musulmi ka yi ƙoƙari ka taimaka wa musulmi wa daf a kulli azan da kare duk wata cuta wa makaruhin da wani mugun abu anhum daga musulmi wa qala abu umar wa qala abu amr ibn salahi shi ko ibn salahi cewa yi an nasihatu kalimatun jami'atun تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا yace ita nasiha din nan kalma ce wadda ta tattaro abubuwa da yawa wanda daga ciki akwai shi mai nasihar ya tsayu tsakanin shi da Allah ga wanda ike wa nasihar ta hanyar kwararo mishi duk hanyoyin alheri tun daga zuci har a aikace in aka ce nasiha ibnu salahi yake cewa ita ce kai da kake nasihar daga bakinka da zuciyarka da gaɓoɓinka a aikace kana kwararo kana turo alheri ga mutum to wannan nasiha ce jama'a ba ku ga cewa yana daga cikin nasiha shine ka bar mutanen ƙauye in sun noma dankali ko rake su zo su kawo kasuwa ko tumatir su sayar ba ka tare su ma'ana ba ƙauye ne ya je ya nomo tumatir in ya kawo mana kasuwa zai sayar naira ɗari da hamsin in ya sayar da ɗari da hamsin shi zai ta murna mu kuma muna murna abu ya sauki shi kuma yana murna ya je ya sayar da daraja sai ka je can bayan gari sai ka tare shi sai ka ce mishi tsaya a nan kaga waɗannan kaya eh to suna daraja nawa nawa kake jin za su yi sai ya ce ai za su yi ɗari da arba'in arba'in sai ka ce to shi kenan bari za a shiga za a karɓo maka ɗari da sittin sittin sai ka tare shi sai ka shigo da kayan sai ka siyar naira ɗari biyu biyu baka yi wa musulmi nasiha ba baka ji tausayin musulmi ba manzo Allah ya hana haka sallallahu alaihi wasallam ka bar shi da ya noma ya zo ya siyar da araha jama'a su samu araha araha ta yalwata a'a in kana saro kaya sai ka ji cewa ga wani wuri wanda ake zuwa ake samuwa da araha sai ka je kana sarowa nan da nan sai ka buga waya ga ɗaya mai shagon wana e ga inda ake saro kaya da arha kai ma ka je can ba zai hana ka arziki ba fa eh ba zai hana ka arziki yana daga cikin nasiha ka saro wannan kwalin omo naira talatin ka zo kana sayarwa talatin da ɗaya sai kuma ka je ka saro wani akan naira ashirin da biyar ka zo sai ka siyar da shi naira ashirin da shida tura ka zo wannan naira talatin da ɗaya wannan kuma naira ashirin da shida aka ce yaya aka yi haka sai ka ce a'a duk ɗaya suke duk kyawawa ne sai dai wannan old stock ne tsohon farashi ne don haka da tsada muka saro shi a lokacin kaya sun ɗaga wannan kuma sun sauka ba dai iyakarta ba kenan ba dai iyakarta mutane su siye mai araha ba sa dawo su sai mai tsadar to amma sai ka ce to ai ba zai yiwu ba abin da bari ai balancing equation din bari a daidaita shi kenan duk dai talatin da ɗaya Allah zai gafarta mana ai riba halal eh amma addu'ar manzon Allah ba za ta kai gare ka ba akwai wani dattijo daga cikin ahli sunna na farko a garin nan sunan shi Alhaji Musa Gumel Allah ya gafarta mishi tun daga tafiya aikin hajji wajen shekara goma ya rasu wannan bawan Allah jama'a yana daga cikin waɗanda muka ga sunna a hannunsu ma'ana sunna original ɗan kasuwa ne malami ne mai kuɗi ne duk sanda ka je ka same shi yana sai da zaren ɗinki da allura da menene za ka je ka same shi yana nazarin tafsirin abubakar gumi ne yana tafsirin jallalani ne yana rike da bulogul maram jama'a aqidatu tahawiyya ta ta farko shi ya fara siyan min da ita naira goma sharhin aqidatu tahawiyya ta ibnu abul izzi al hanafi iqtiba'u siratul mustaqim na na farko shi ya fara siyan min da shi naira goma sha ike yi ku sai waɗannan littattafan ku je ku karanta ku ne za ku karantar da ahalus sunna nan gaba alhaji musa gumel duk wanda ya san kasuwar sabon garin nan shekara talatin zuwa yanzu ya san shi wannan ahalus sunna ne wanda ya nuna wa kasuwar sabon gari sunna a aikace jama'a haka yake kasuwancin shi in ka zo sai ce wannan zaren naira ɗaya wannan fa sai ce shi kuma kwabo kaza ko kuma sule kaza ko makamantan haka me bambanci sai ce wannan na daɗe da siyowa lokacin yana da tsada wannan kuma ya yi arha sai a wawashe wannan sai ce kwa dawo ku sai wannan ne kuma ku da kanku za ku dawo ku saya kuma ba zai rage ko kwabo wannan din ba shine adalci nasiha ga musulmi kenan ina ahli sunna yau da kuka cika kasuwar sabon gari ku kuke sai da kaza ku kuke sai da kaza ku kuke sai da kaza ku nuna a aikace mana ina ahli sunna da kuka cika ofisoshi ku nuna sunna a aikace mana sai ku ce za ku saje jama'a duk mutumin da ka ga ya shiga wani hali na wadata ya saje dama can talaucin da yake ciki ba addini yake ba dama can lalatacce ne don lalataccen zuci ne Allah ya kyauta malam ya ce fan nasihatu lillahi ta'ala to sai ibnu salahi ya ce to a ƙarƙashin wannan nasiha ga Allah maɗaukaki abin da ake nufi da ita tauhiduhu kaɗaita Allah in ka ce Allah biyu ne baka yi wa Allah nasiha ba in ka ce Allah uku ne baka yi wa Allah nasiha ba in ka ce komi Allah ne baka yi wa Allah nasiha ba Allah ɗaya ne wa wasfuhu bi sifatil kamali wal jalal da kuma siffanta Allah da siffofi na cika da ɗaukaka duk wannan yana daga cikin nasiha ga Allah wa tanzihuhu amma yudaduha wa yukhalifuha da kuma tsarkake Allah daga duk abin da zai ainihin wato karo da siffofi cikakku na Allah da kuma duk abin da ya saba wa cikar siffa ga Allah duk wata kamala ka tabbatar da ita ga Allah to duk wani karo da kamala to ka kauce shi duk wata naƙasa ka kau da ita ga Allah wata jannubu ma'asihi sannan da nisantar saba wa Allah duk wannan yana daga cikin nasiha ga Allah ma'ana mutumin da yake yake ainihin saba ma Allah bai yi wa Allah nasiha ba wal qiyamu bi ta'atihi da kuma tsayuwa wajen yi mai biyayya wa mahabbihi da kuma tsayuwa wajen ainihin wato ko wa mahabbuhu bi wasfil ikhlasi da kuma ainihin wato nuna ƙauna gare shi ta hanyar ainihin siffanta ko kuma tabbatar da tsantsan tsarkake zuciya gare shi wal hubbu fihi da kuma yin so dan Allah wal bughdu fihi da kuma yin kiyayya saboda Allah mun yi wannan darasin a baya kauna da soyayya da ainihin kiyayya saboda Allah ko wa jihadu man kafara bihi ta'ala wa ma baha zalika da kuma yaƙar wanda ya kafirce wa Allah maɗaukakin sarki shi ma nasiha ce ga Allah hakanan wanda ike yin kama da abin da ya kafirce wa Allah ya kashi shi ma nasiha ce kamar suwa kamar 'yan fashi kamar 'yan ta'adda kamar masu firgita mutane kamar duk wasu waɗanda za su kawo rashin zaman lafiya a cikin al'umma a ce ku haifi 'ya'ya sai su zama 'yan sara suka su zama 'yan zara su zama 'yan kalare su zama 'yan ecomoc su rinka bi gida-gida suna zina da matan aure jama'a kuma wai sai a ce to ya za mu yi da su ku haɗu ku samu makamai ku rugu-rugu da su ku kashe na kashewa waɗanda za su gudu su gudu yin haka ɗin yana daga cikin nuna ƙauna da ainihin Allah maɗaukakin sarki domin kuna yaƙar waɗanda suke hana bayin Allah zaman lafiya a nan muciya anguwanmu jama'a yaran anguwan ne fa suka tafi suna ainihin bi gida-gida tsakar dare jama'a suna zina da matan aure yan anguwan ne a kan kwararan da aka ɗaura auren uwayensu sai zama ya je ya zina da wata tsohuwa ya shekara sittin da wani abu ashe ita ta yaya uwar shi a anguwanmu ne a muciya aka yi wannan me ya faru kuma an zo an sako su an je an yi belinsu madadin in kuka jima ku iyayensu cewa 'yan sanda za su yi belinsu sai ku je ku karɓo su ɗin in kuka karɓo su ku zo ku shaƙa musu tiya gas ku take su su mutu shikenan a ce to su wane sun mutu dai haɗarin mota ne mota tumatir ta bugi motar tanka a hanyar lukoro Allah ya kiyaye shikenan ko jana'izar su kada ku je ku je bayan gari ku zubar da su amma jama'a iyayensu suka je suka karɓo su yanzu sai ka zo ka same su ka wuce su a kofar gidan iyayensu suna nan suna zaune da karnukansu da makamansu suna shaye-shaye wadda ta yaya uwashi ya shekara sittin da wani abu ya je danne ya zina da ita tsohuwa ku je muciya ku tambaya nan muciya anguwarmu yanzu wannan jama'a an yi wa Allah adalci da aka ban maɓarnata irin waɗannan suna rayuwa a bayan ƙasa Allah ya kiyaye والنصيحة لكتابه نصيحة لتاف الله والإيمان به يداد لتاف الله وتعظيمه دا جرم ماشي وتنزيهه دا ترك كيشي وتلاوته حق تلاوته دا كما كرن تاشي يدي چنچنت أكرن تاشي kowa ya je iya karatun littafin Allah jama'a kada wanda ya je yana karanta littafin Allah ya ce to shi ya iya aika lallai ne ka je ka koyi karatun littafin Allah jama'a yau duk duniya an juyo ana koyan karatun littafin Allah jama'a ko kai da kake saurare na kana zuwa kana koyan karatun alkur'ani ko ka san cewa daga cikin tambayoyi mafi girma a kabari ita ce tambaya game da karatun alkur'ani za a ce wa ma amaluka me aikinka ba cewa za ka yi kai tsohon ma'aikacin lerwe ne kai tsohon ma'aikacin ntc da ku aka buɗe ntc tabako a da mu aka buɗe kaza ai ma'aikata kaza dogon nan na zariya da ya ratsa zuwa gari kaza duk mu ne muka sa ba wannan wa ma amaluka menene aikin ka mumini manzo Allah yace sai ce qara'atu kitaballahi na karanta littafin Allah wa amantu bihi na yadda da shi wattaba'atuhu sannan kuma na bi shi sai su ce mishi dubi hagu gare ka sai daga kai sai dubi hagu ga kabarin sai ga wutar jahannama sai ja da baya sai ce Allah ya so ka da baka ba da wannan jawabin ba ka ga mazaunin ka ne amma yanzu dubi dama sai dubi dama sai ga aljanna sai ya ce to kaga inda Allah ya kai ka ya karanta qur'ani ya yi aiki da shi ko ka iya karatun qur'ani dan uwana ko kin iya karatun qur'ani wane mataki kuke dauka game da 'ya'yanku su iya karatun qur'ani jama'a yanzu ku dubi Zaria Children's School jama'a a garin nan in ka haifi ɗan kan kana so ya shiga Zaria Children's School sai kai mai rijista tun makon da aka haife shi in ba haka ba zai shiga nursery one ba saboda me saboda ana rugogowa kowa ɗan shi ya iya boko haka ne ko ba haka ba haka ne makarantun tahfizul qur'an nawa kuke biyan malaman wallahi ran nan gaba na faɗi da wani aboki na yake gayin ya ce matsalar da kuke fama da ita a nan fa har a makka da madina ita ake fama da ita matukar ba gwamnati ce za ta ɗauki nauyin karatu ba na ce kamar yaya ice riyal ashirin ne ko riyal goma muke biya wa 'ya'yanmu kuɗin makarantar tafizul qur'an a wata ya ce amma wallahi sai a wata shi da wani uban bai biya ba wannan magana ba ta wuce kwana uku yake gaya mini ba me yasa saboda in ka iya karatun alkur'ani ba wanda zai naɗa ka ministan man fetur eh ku duba da kyau ku gani jama'a duk abin da kaga mutane suna rugugowa a kai to ƙarshen abin akwai kuɗi ne in babu kuɗi babu wanda zai rugugowa a kai yau in gwamnati ta ga dama ta ce ba za a sake ɗaukar ɗan musulmi ya shiga jami'a ba sai ya haddace alkur'ani babu wanda zai rage sai ya kai dan shi makaranta hadda alkur'ani saboda an yi haka a ƙasar masar shekarun baya ɗanka ba zai shiga azhar ba ya karanta medicine ko law ko pharmacy ko business admin ko islamic studies kowanne ko single kowanne ne sai ya zo da hadda qur'ani ya zo da certificate daga makaranta alarammawa ne ya haddace alkur'ani sannan sai kuma a kai shi cikin alarammomi a ce to su yi mishi jarabawa ta baki aji ya haddace din sannan sai a ce to ina takaddun shi da ke shaida ya gama sakandare in bai iya qur'anin ba ma tun farko ma an yi disqualifying nashi yanzu da jami'o'i suka ce ba za a ɗauki 'ya'ya ba sai sun zo da credit kaza sai sun zo da points kaza na jam da english da mass mutane ba sa kokarin 'ya'yansu su kama wannan saboda haka gwamnati ita take rusa abu ita take ɗaukaka shi in taso da an sa sharaɗi kaza shi kenan to abin da muke cewa jama'ar musulmi mu musulmi ne ko gwamnati ta ce ka'ida kaza ko bata ce ba mu fa Allah ya wajabta mana karantawa da tsare wannan littafin jama'ar musulmi wacce gudunmawa ce kuke ba 'ya'yanku su iya karatun qur'ani su haddace shi malaman islamiyya a najeriya baki ɗaya mun gama yaba musu don su sun ba da tasu gudunmawar a shirye suke su karantar da 'ya'yanku karatun alkur'ani amma ko a shirye kuke ku ku gina musu makarantun ko a shirye kuke ku ɗauki nauyinsu ku mutunta su Allah ya taimake mu wal wuqufu ma'a awamirihi wa nawahihi sa'annan kuma duk inda qur'ani ya baka umarni ka je duk inda umarni ya hana ka kuma ka hannu wa tafahhumu ulumihi sannan da kokarin fahimtar ilmomin alqur'ani kamar ilimin me kamar ilimi na ulumul qur'an tarihin sauka alqur'ani ilimin tafsiri ya ake fassara shi ilimin qira'a tajwidi ilmin rasmi yaya ake rubuta alqur'ani dukka koyi waɗannan abubuwan jama'a na fatan mun gane qur'ani yana da ƙa'ida jama'a ba rubuta shi ake baranka da man rubutawa ba Ƙur'ani ne kaɗai littafi a musulunci wanda yake da ƙa'idar rubutu tashi mai cin gashin kanshi. To duk waɗannan abubuwan mu ba su muhimmanci wajen mu fahimce su wa amsalihi da makamantan wannan wa tadabburu ayatihi da kuma lura da ayoyin Ƙur'ani in kana karantawa wa du'a'u ilaihi sannan kai kira zuwa ga Ƙur'ani. Innama umirtu an a'buda rabba hadhihi al-baldata allati harramaha sannan walahu kullu shay'in wa umirtu an akuna min almuslimina wa an atluwa alqur'ana yace an umarce ni ne in bauta wa ubangijin wannan garin ubangijin makka Allah kenan in karanta alqur'ani in zama musulmi in zama kaza karatun alqur'ani jama'a to sannan ku kira mutane zuwa gare shi jama'a kowa ya je anguwarsu sun ki gina muku ta hafiz ku je ku samu ɗakunan ku ko zaurukan ku ko shago ku buɗe ku yi ta karantar da 'ya'yan musulmi Allah ya kusa kawo mana ɗauki akan waɗannan abubuwan idan ba su yi ba sai Allah ya azurta mu sai a tafi mu zama zahaba ahlud dusuri bil ujuri ya zama kai ne malamin islamiyar anguwa kai zaka zo ka gina musu ta hafiz sai ka shiga ka ce ku kawo 'ya'yanku a karantar da su nawa za a biya a ce ku yi mana addu'a Allah ya ba mu aljanna kowa ya je ya rike kuɗin shi ya je a yi mai hisabi a lahira mu kuma an je a yi mana hisabi bulo kaza ka gina hadda qur'ani to wuce aljanna dawo sake shiga ta waccan kofa bulo na biyu bulo na uku kowace kofa sai ka shiga ka fita ciki Allah ya taimaka wa zabbu tahrifil ghalina wa ta'anil mulhidina fihi da kyau idan aka samu waɗanda suke zaƙewa game da alƙur'ani da sukar 'yan ta'adda game da alƙur'ani ka tsaya ka kare Allah ya ji kan Profesa Uba Abdalla ba dan ya mutu ba daga faculty na education jami'ar Bayero kar ku manta sadda suka zo suka ainihin kirkiro wasu surori na ƙarya akan intanet haka ya zauna ya ba su amsa shafi talatin da shida America Online www.aol.com su suka sa wai ga wasu ayoyi wai suna amsa wa Allah challenge da ya bayar for over 1400 years back Allah ya ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min duni sai suka ce to wannan kalubalen Allah ya ce in dai kuna shakka game da Qur'ani to ku zo da naku ku nemi wanda ya saukar muku kaza sai suka ce to ga amsa sun bayar wannan amsa har wahala ce wai sai suka ce ga Qur'anin nan ga ayoyin nan ga surorin nan Profesa Uba Abdallah nan jama'a ina so ku gane ba Islamic studies ya karanta ba don kada dan boko ya dauka cewa wai dan ya zama profesa ba zai je koyi musulunci ba. Profesa Uba Abdallah graduate ne na nan ABU. Education ya karanta. Profesa ne akan education. Amma ya koma ya je koyi me ya koyi addinin musulunci. Ana taba addinin musulunci akan intanet ya zauna ya bada ansa shafi talatin da shida. ya rugu-rugu da su sai ga America Online ta ɗauke waɗannan ayoyin da surorin sai aka je aka ɓoye su a wani wuri saboda yanzu abin kunya ne kuma a ci gaba da bayyana su don me an kunyata su shine sura like it sura like it kana sawa ko yanzu search engine one of the search engines zai tafi nemo maka amma in ka tafi ka nema akan American Online ba za ka samu ba sun cire sun saka abin don yanzu abin ya zama musu fadiha ya zama musu abin kunya lallai ne ku tashi ku yi karatu jama'a waɗannan 'yan takife da suke cewa ka kuje ku yi digiri akan economics ka kuje ku yi digiri akan bankin 'yan takife ne bayan shekara uku za su dawo su ce sun canza fatawarsu dan dama malaman islamiyya ne ba malamai bane matsalar kenan kawai sun shiga abin da ya fi karfin su ne sun je sun yi fatawa bayan kwana biyu kuma in suka ga ta rikice sai kuma wai yanzu wai suna nan wai suna shawarar to yanzu tun da dai ba su da likitoci wai sun ware wasu matasa cikin matasansu wai za su tura su kuma wai faculties wai za su je za su karanta medicine da pharmacy sai wani cikin su ya ce to ba za ku ji tsoron Allah ba abin da muka ce ba kyau ne wai sai shi ogan nasu sai ya ce to ai larura ce sai ya ce to ai su ma waɗancan da suke muka ce musu ba kyau larurar suke ce larurar mu ne kawai da larurar su ba wanda za ta kama sai ce wani a ji tsoron Allah dalilin da ya sa shi ya bar su kenan ya bar su daga baya kuma sai ta zo sai ta sake rikice musu shi da kanshi ogan sai gane gaskiya saboda Allah abin da suke kai ba daidai ba ne amma sai ce yanzu matsalar idan muka dawo muka ce abin da muka gina matasan nan akai ba daidai ba ne me zai biyo baya waɗannan matasan duk za su watse mana gari zai waye za a tura kamar mutum ɗari biyu su tafi noma kana ɗan yaronka da kai baka wuce shekara ashirin da bakwai ko talatin ba wai ka zama malami kana ta bautar da mutane wacce irin rayuwa dole ne malamai su tashi su bayyana irin waɗannan ɓarna jama'a saboda matashi yana son addini amma in bai samu jagoranci ba duk wata hayaniya da ya ji an kaɗa kujanta sai ce addini ce ku tashi ku yi ilmomi jama'a ku tashi ku yi ilmomi musuluncin nan yana buƙatar ko ina muna nan shine za mu zama ministocin tsaro na addinin musulunci din shine duk inda aka kawo hari dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka zo majalisar shi Yahudawa suka zo da Bible za a karanta sai suka ga to manzon Allah bai iya Bible ba dan haka bari su canza karatun sai aka rinka jan baki ana komawa baya ana danne jin karami ana danne kaza da yake a cikin mutanen manzo Allah akwai wanda ya iya karatun Bible sai ya ce daga yatsanka sai ya ce sake ɗauko karatun daga farkon aya sai ga karatu ya fito da a ce manzon Allah bai da irin wannan a majalisar shi me za a yi ƙarshe shirme za a yi kuma a ce to shi ya bada fatawa haka ku tashi ku yi karatu matasa ku ba malamai bane waɗannan yan malaman islamiyya da ke ku sun wuce haddinsu ne in yi maka fatawa yana karantar da kai bulugul marami ko tauhidi to shi kenan amma da ya shigo matsala babba to wannan rabu da shi tafi karfin shi saboda haka jama'a lallai ne waɗanda suke kawo matsala game da qur'ani a tashi a basu ansa suna nan fa da aka basu ansa akan wannan basu da dara ba sai ga wani bayahude wanda ya girma a cikin filistin ya iya larabci sai kuma ya zauna ya ainihin ce wai furqanul haqq wai ga qur'ani na gaskiya wai wancan in an yi ayoyi ne guda shida ko surori guda shida wai ga izo sittin na gaskiya furqanul haqq yau duniya jama'a rabinta ko kuma kashi tamanin bisa ɗarinta ta koma duniyar ilimi ne saboda mu'jizar annabin mu ce ba da ƙarfi ne ake bugawa ba da ilimi ne ku tashi ku yi kar ku bari a barku a baya Allah ya mana taimako wan nasihatu li rasulihi qaribun min zalika yace nasiha ga manzon Allah ma kusa take da ainihin haka malam ya ainihin ci gaba da kawowa da yace al min za ko qaribun min zalika al imanu bihi wa bima jaa bihi wa tawqiruhu wa tabjiluhu yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mutunta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine tawqir ka mutunta shi in ka zo gaban dattijo mai mutunci ya kake ba natsuwa kake ba to ka mutunta manzon Allah wa tabjiluhu da kambama al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tamassuku bi ta'atihi da kuma me wa tamassuki bi ta'atihi ko wa tamassuku bi ta'atihi da kuma riko da yi mishi biyayya wa ihya'u sunnatihi da kuma raya sunnar shi sannan wastisa ko wastisaratu ulumiha wa nashruha da kuma ainihin wato ɗaukaka ko fifita ilimin sunna da kuma yaɗawa haka ake jama'a ku ɗaukaka ilimin sunna sannan ku yaɗa shi sannan wa mu'adatu man da'a man adahu haka kuma da yin gaba da wanda yake gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa adaha da kuma yin gaba da wanda yake gaba da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa muwalatu man walahu wa walaha ka kuma ƙaunaci wanda ya so annabi ya so sunna shi wa takhalluqu bi akhlaqihi da kuma bin ɗabi'u irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa ta'addubu bi adabihi da kuma yin ladabi irin nashi sannan wa mahabbatu alihi da san mutanen gidan shi suwa matan shi da 'ya'yan shi da jikokin shi duk waɗannan alayen shi ne wa sahabatuhu da kuma ƙaunar sahabban shi wa nahau zalika da makamantan haka wan nasihatu li a'immatil muslimina taimako wato nasiha ga ainihin shugabannin musulmi muawanatuhum alal haqq taimaka musu akan gaskiya idan ka san ga inda yan fashi suke zuwa suna boyewa ka je ka gaya wa kwamishinan yan sanda ka je ka gaya wa kwamishinan yan sanda ka taimaki shugabanni sannan kai kuma kwamishinan yan sanda an aka zo aka gaya maka sai ka ɓoye labarin dan ba lallai ba ne mai kama mara gaskiya sai ya gaya wa mara gaskiyan cewa ga wanda ya ban labari in zo in kama ka ana zuwa aka je aka rufan ma 'yan fashi aka kama su sai a ce ai dama mutanen kwarin nan sun zo sun gaya mana cewa anan kuke zama kuma daga baya sai a je a sako 'yan fashin mutanen kwarin nan ai sun gangara lahira sun gama eh amma kawai kwamishinan 'yan sanda sai ka lallaba sai ka bashi labari a'a lamba waya shi kake da ita ko tax sai ka samu sai ka yi shi kai kuma da ka samu labari a matsayinka na kwamishina sai ka tashi sai ka ɗauki mataki ka taimaka ina fata an gane a'a zaɓe ne aka zo za a yi sai ka ga za a yi murɗiya sai ka tsaya ka ce ba za a yi murɗiya ba dole sai an taimaki shugabanni akan tabbatar da gaskiya dan aka baka ka hau ba da ƙuri'a ka ba ba a taimake ka ba don haka alherin Allah ya kai mutanen Bauchi jama'a mutanen Bauchi ba yadda ba a yi ba akan adanna gaskiya suka ki a buga musu tiyaga sai su shaka sai su tace sai su tsaya sai da aka raka aka tsare aka kirga aka yi komi akan idan su aka sanar sannan suka koma suka kwanta amma kun su kuka saka ƙuri'a shikenan sai ku koma sadakan lahul azim shikenan sai a zo a ce wane ne ya ci shikenan in kuka fito shikenan sai a yi ta yawo da abin nan wannan ƙuri'a ba za ku daina jefa ta ba jama'a duk yadda aka yi zalunci ka ku daina jefa ta ku fito ku jefa ta amma ku ɗauki mataki a kanta ta tunda kuna ganin da ita ake azabtar da ku wanda duk ya hau zai yi amfani ne ba dai kun kishi shi ba sai ya azabtar da ku ku je ku yi digiri a wurin mutanen Bauchi yaya mutanen Bauchi suka yi in aka sa maka video camera din zaka gani tear gas ake buga musu don su gudu a murɗe sai su tsaya su tace su tace su yi shasheka sai ya gudu sai a sake buga wani haka suka yi ta yi yanzu suna nan ka je ka gani ƙasarsu tana ta samun ci gaba amma ku anan ba za ku iya haka ba sai ku ce to shikenan tun dai kun saka ƙuri'a shikenan ko kuma an tsorata ku da zalunci tunda an tsorata ku da shi sai ku ce ba za ku sake fitowa ba a'a goban aka ce an aje akwatin zaɓe mutanen jihar Kaduna ku fito ku saka sannan ku tsara a baku lallai ne sai an taimaka wa shugabanni akan tsaye da gaskiya sannan wa ta'atuhum fihi da kuma yi musu ba'a amma a cikin gaskiya wa tazkiruhum bihi da kuma tunasashe su game da gaskiya wa tanbihuhum da kuma faɗakar da su fi rifqin a cikin tausasawa wa lutfin da kuma ainihin kalmomi masu daɗi wa mujanabatul wusubi alaihim da nisanta diran musu ba diran musu ake ba idan ka je za ka yi mishi nasiha za ka yi kalmomi ne na ladabi ba irin yadda muka kawo ran nan wani katon ƙauye ya je ne wa Umar ba za ka je ne ranka ya daɗe assalamu alaikum kaza kaza kaza kaza kaza kalmomi masu daɗi a a rubuce ne za ka bayar a a waya ne haka to wannan kuma ya lazimta mai kenan jama'a ya lazimta wani abu da talakawa ba sa so shine ashe za a ga malamai da dattawa sun je government house kenan domin su talakawa abin da suke so a zo a hau mimbarin juma'a a buga a ce jama'a kul huwallahu kafa goma sha ɗaya Allah ya lalata wani tabad ya da a buga a ƙasa wannan ba haka ake ba a'a abin da ya zama zalunci ya bayyana sai a zo a bayyana abin da ya zama ana son a tare shi sai ka je ka same shi za mu zo mu ji karatu na musamman akan yaya ake wa shugabannin nasiha irin wannan ta sirri sai ka je ka same shi malam bakar kuma ya taba faɗi ya ce so kuke in na je na same su kuma in dawon zo gaya muku to amma yau talakawa in suka ga wani dattijo ko wani malami ya je gidan gwamnati shikenan sai a sa kamera sai a ɗauke shi hoto kyat a gsm sai a ce ka gan shi gashi nan na gan shi zai tafi ina zai shiga gidan gwamnati annabi musa ya je gidan gwamnati me je yi wa'azi da umarnin allah amma in za ka je ne roƙon kujera hajji ko ragon layya ko katanga gidanka ta rushe to ka rushe amma ana so ne ka je kai wakilin jama'a ne wallahi tallahi jama'a yau an waye gari yadda ka san wasan fulani da bare-bare haka 'yan siyasa suke da malamai har jan gemun malamai suke yi zai ja gemun haka ya san me kawai ba wani abu bane ya gama siye shi saboda dama ba ya zo bane danye me ba ya zo bane danye ba dan addini ba daga ƙarshe kawai sai suka fassara musu cewa talauci ne ma ya kai su ga malanta saboda da ya samu kuɗi madadin ya zo ya gina masallacin shi ya gina makarantar shi ya gyara addini sai kuma ya koma yana gina gida irin nasu sai koma yana hawa mota irin tasu sai koma ɗinki irin nasu komai irin nasu sai rayuwar shi kuma sai ta koma irin tasu wallahi kiri da muzu wani yake faɗin haka a gabana akan wani malami kuma a gaban malamin yana ce mishi don me za mu ɗibi kuɗi mu baka mu ɗibi kuɗi mu baka ka je ka sai takalmi irin namu hula irin tamu riga irin tamu kasa masallaci kuma ba makirfon sai ka miƙe ka ce a taimaka mu muna baka kuɗin ne dan duk matsala addini ka je kai ta kinkiya kuma ka koma kana anko irin namu dan haka ba mu sake baka je kaka nema mi ankon tare yanzu girma bai faɗi ba to malamai in dai an ga malami a gidan gwamnati kamata yi ai tunanin cewa alheri sai in sharri ya bayyana amma kada jama'a su taɓa tunanin cewa wai malamai kawai tsakaninsu da hukuma ko mai mulki sai dai akan mimbari a'a sai ce wadda'a'u lahum bitawfiqi sannan da yi wa shugabanni addu'a akan Allah ya datar da su abin da yake daidai wa hassul aghyari ala zalika da kuma ainihin wato kwadaitar da wato yin kishi akan haka a kwadaitar da al'umma su rinka kishi su rinka fatan alheri ga shugabanninsu wan nasihatu li'ammatil muslimina ita kuwa nasiha ga ainihin wato al'umman musulmi baki daya irshaduhum ila masalihihim nuna wa musulmi zuwa ga abin da zai fitar da su daga matsala wa ta'alimu umurihim wa ta'alimuhum umura dinihim da kuma sanar da su al'amuran addinin su wa duniyahum da duniyar su ka ji kai da ka iya mathematics ashe in ka je ka tara yan anguwa kana karantar da su math kai ma kana nasiha ne kai ma ka shiga cikin wannan hadisi ka ji kai da ka iya economics ashe in ka je ka tara yaran angoku kana karantar da su ashe kai ma nasiha kake ma'ana addini da duniya ina fata an gane jama'a wa satri auratihim da kuma suturta musu al'aura rufawa musulmi asiri duk abin da ka san zai rufawa musulmi asiri ka rinka kokarin kawo shi sa'annan kuma wa saddu khallatihim da kuma toshe duk abin da zai ainihin tona musu asiri wa nusratihim ala a'daihim da kuma taimakon musulmi akan maƙiyansu wa dhabbu anhum da kare wa musulmi mutuncinsu duk inda aka taɓa mutuncin musulmi ku tashi ku kare su ina fata an gane wa mujanabatul ghish da kuma nisantar magudi dukkan mai magudi ma'aikacin gwamnati ne ko manomi ko ɗan kasuwa malamin makaranta ne ko limami ko wane ne to biyo musulmi nasiha ba wal hasadu lahum sannan musulmi ya nisanci wa musulmi hasada wa an yuhibba lahum ma yuhibbu li nafsi